الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna yammaci na 26 na yau ko da shida ko da bakwai 27 ga watan zulhijja hijira annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga maka zuwa madina 1444 wadda ce daidai da 15 ga watan bakwai miladiya ta 2023 kamar yadda muka saba haduwa wannan majalisi mai albarka na mus'ab bin umair da ke cikin wannan unguwa ta hausawa zuro da cikin birnin kano domin ci gaba da karatu a cikin littafin fatuhu rabbil bariya bi adillatil iziyyati fi fiqhil malikiyya littafi ne na babban malamin mu professor Muhammad Mansur Sokoto hafizahullahu ta'ala wanda wannan littafi sharhi ne na babban littafin nan na muqaddimatul iziyya ta babban malami Abul Hasan Ash-Shadhili rahimahullahu ta'ala wannan kuma shine darasi na 131 a cikin wannan littafi muna dai babi na goma a cikin wannan littafi babin da yake magana akan rabon gado mun tattauna a satin da ya gabata game da abin da ya shafi at-ta'sib abin da ya shafi at-ta'sib bayan mun tattauna game da asibci sannan kuma mun tattauna game da alhujubu ko alhajabu inda mala yake ce mana alhajubu iri biyu ne akwai hajubu iskatin akwai hajubu nakalin to shi hajubu iskatin din baya riskar duk wanda yake dangantuwa zuwa ga mamaci kai tsaye kamar ‘ya'ya maza da ‘ya'ya mata, kamar iyaye maza da iyaye mata, kamar miji, kamar mata, wayannan dukkaninsu rukunin wayanda babu yadda za a ce hajibu iskatin ya riske su, ma'ana a ce an raba gado ba a ba wa ɗaya daga cikin waɗannan ba. Amma duk wanda ba su ba akwai yiwuwar a raba gado a ce an jefar da shi bai samu ba. to ya babba mu misali ya ce kamar jika kaga yana faduwa in akwai ɗa an gane ko kamar yadda kaka yake faduwa in akwai uba kaga wannan hajjibu iskat kenan kamar yadda ‘yan uwa ga baki ɗaya suna iya faduwa an gane ko idan akwai ɗa ko jika ko uba wannan akwai su duk suna zubar da ‘yan uwa kowane iri, shaƙiƙansu, li'abbansu da li'ummansu. To sai mala yake cewa sannan akwai ‘ya'yan ‘yan uwa, to su kuma iyayensu su ma sun kare su. Sannan akwai ammi, to shi kuma ɗan wato ɗan uwa ya tare ko ya ainihin wato tare ammi. haka ɗan ammi shi kuma ammin kansa ya tsare shi an gane ko sannan banatul ibn jikoki mata idan aka samu namiji guda ɗaya cikin ‘ya'ya na tsatso to diya ainihin wato kare su sannan idan aka samu wato ‘ya'ya guda biyu zuwa sama da haka ‘ya'ya na tsatso daga biyu zuwa sama to su ma suna tsare jikoki mata sai dai idan akwai namiji a cikinsu sai ya zo ya ɗauki abin da ya yi ragowa a matsayin asibci sai ya koma wajen ‘yan uwansa jikokin mata sai ya musu lizzakar mithlu haddil unsa ya yi ne wannan shi ne gabar da muka tsaya ƙalal mu'allif rahimahullahu ta'ala wal akhawatu lil abi ‘yan uwa mata li abbai ma'ana ‘yan uwa mata da suka haɗa uba ɗaya da mamaci, ya haji buhunna shaƙiƙu, ɗan uwan mamaci shaƙiƙi uwa ɗaya uba ɗaya namiji ya kare su, wa shaƙiƙata ne fa'aktaru, haka mata biyu shaƙiƙai ko fiye da biyu, su ma suna ainihin wato tsare ‘yan uwa li'abbai. illa an ya kuna ma'ahunna akun li'abin sai dai idan akwai namiji li'abi a tare da ‘yan uwa mata li'abban nan fayo asibuhunna sai ya yi musu asibci fayakunu lahu wa lahunna ma baƙiya sai ya raba shi da su abin da ya yi saura na gadon sai ya zo ya musu lizzakar misul hadil unsayaini an fardil akhawatil ashika in an cire gadon ‘yan uwa mata shaƙiƙai ragowar shi kuma abin da ya saura sai ya zo ya musu lizzakar mithlu hazzil unsa yayi an gane ko ma'ana yan uwa li abbai idan akwai dan uwa shakiki ya zubar da su ya tare su yan uwa mata shakikai malam yayi gyara in ka duba can kasa ya ce wa shaqiqatani ya ce larabcin bai ba daidai shine wa shaqiqani haka za a ce sawabuhu ashaƙiƙani ba ashaƙiƙatani ba ashaƙiƙani an gane ko ashaƙi washaƙiƙani fa aktharu haka shaƙiƙai mata biyu ko fiye da biyu to sun kare li'abbai illa an yakuna ma'ahunna akhun sai dai idan akwai namiji ɗan uwa tare da su li'abi fayo asibuhunna sai ya musu asibci mutum ne ya mutu sai ya bar ‘yan uwansa shaƙiƙai guda biyu kaga za a ba su sulusaini ko ‘yan uwansa mata shaƙiƙai ya bari sai kuma ya bar ‘yan uwansa li'abbai to anan sai aka ce a babin farilla to su wa'yannan li'abban ba za a ba su wani abu ba sai dai in a cikin su li'abban akwai namiji domin aka kasa gida uku aka ba wa shaƙiƙai kashi biyu saura kashi ɗaya to kashi ɗaya kaga an ba ma'abota farilla yanzu wannan kashi ɗayan ya zama ragowa to shi kuma ragowa in aka samu ragowa asibci ake yi to su kuma wa'yannan ba za su iya zama shaƙiƙai ba amma in akwai namiji a cikinsu su li'abban to shi sai ya bayyana ba su ba in an ce an sallamu shaƙiƙai an ba su suluthani kashi biyu bisa uku ina asibin mamaci da zai yi asibcin wannan ragowar da ya rage sai ce gashi idan ya zo aka bashi su kuma suna bayan labule suna jira ko suna bayan suna daga ciki da ya zo sai ce to na samo mana shi kuma sai ya zo ya ce to amma kun san fa ba daidai za mu raba ba yawwa na fi ku karfi da haka sai musu lizzakari mithlu haddil unthayayn an fahimci nan wal akhawatul ashiqa yan uwa mata shaqiqai yahjubuhunnal abu uba ya kare su uba yana kare su wal ibnu da da shi ma yana kare su wabnuhu da jika shi ma yana kare su an gane ko mutum ne ya mutu sai ya bar ‘yan uwansa mata shakikai waɗanda suke uwarsu ɗaya ubansu ɗaya da shi mai mutuwar amma kuma babansa yana raye ko ɗansa ko jikansa to duk waɗannan ɗaya daga cikinsu zai ɓata ruwa an gane ko shaƙiƙan in dai aku- mata ne kuma uba yana nan ko ɗan mamaci yana nan ko jikan mamaci namiji yana nan to duk wayancan shaƙiƙan sun zube babu su su ma hajjibu iska ta kama su an fahimci haka sai ya ce waljaddatu kakanni mata min ayyi jihatin kunna ta kowace fuska suka kasance yuhujabna ana tare su ana kare su bil ummi in akwai uwa mutum ne ya mutu ya babbabasa da kakanninsa guda biyu ta- muna- ta bangaren uwa da bangaren uba to yanzu tun da babarsa tana nan to ta kare kakannin nan ta kowace fuska wata skudul jaddatu min jihatil abi bihi kaka mace ta ɓangaren uba ita ma tana faduwa bihi in akwai uban mutum ne ya mutu ya bar babansa da kuma babar babansa kakarsa kenan to ita wannan kakar babu ita tunda babansa yana nan wal maulal mu'tiqu bararran bawan da aka yanta ya hajubuhu asabatun nasabi asibai na nasaba su ma suna kare shi kaga yana cikin magada ya maulan ni'ima to amma in akwai asibai na nasaba to su ma sun kare shi to wayannan suna daga cikin wayanda hajibul isqat yake fada musu wa amma hajibun naqali to amma hajibun naqali a ɗauke mutum daga wani rukuni a mai da shi wani rukuni daga wani aji a mai da shi wani ajin fasalasatu a ƙasamin to shi kuma wannan ya kasu kashi uku al'awwal kashin farko naqalun min fardin ila fardin dunahu a ɗauke mutum daga wani kaso na gado a mai da shi wani kaso da bai kai wancan na farkon ba an gane ko kaga naqalu min fardin ila fardin dunahu to wannan mutum da yana sa ran zai ci da yawa amma da aka zuba alƙaluman magadan sai kawai ya ga an jijjige ki- an an jijjige shi an ɗauke shi an mai da shi wani guri inda ba zai ci da yawa ba to irin wannan naƙalo wato na, wato hajibun naƙal to yana irin wanda za a ɗauke mutum daga wata farilla dole dai yana cikin ma'abota farilla amma an ɗauke shi daga kaso mai yawa an mai da shi kasan da bai kai wannan ba to shi kuma yana shafar mutane guda biyar wa huwa muktassun bi khamsati ashiya shi kuma ya keɓanci abubuwa guda biyar al'ummu daga cikin wa'anda wannan hajibun min fardin ila fardin dunahu yake samun so akwai uwa yankulu hal waladu ɗan mamaci yana ɗauke uwar mamacin cak mudulakan minas sulusi daga samun ɗaya bisa uku ila sudusi ya mai da ita zuwa ɗaya bisa shida ya ce ke me zaki da kuɗi baiwa Allah kin riga kin kwana biyu mu muke buƙatar kuɗi akwai kwaramniya da yawa akan nan nawa ko ma ɗaya bisa shidan ma ki aje ki dinga cin goro yanzu kaga an samu me hajibun naqalin min fardin ila fardin dona da nawa za ta samu da babu shi za ta samu ɗaya bisa uku to kuma yana nan sai ya ɗauke ta daga ɗaya bisa uku sai ya mai da ita ɗaya bisa shida wa waladul ibn mutulakan da jika mutulakan kawai an gane ko eh alwaladu mutulakan shi ma wannan hajibun naqal din wato ah, wa- wa wa- waladul ibni mutulakan والإثنت والإثنان فصائد من الإخوة والأخوات wai duk waɗanda suke wa uwa juyin mulki su ɗauke ta daga sulusi su mai da ita ɗaya bisa shida ba ɗa ba ne kawai yake mata haka waladul ibn shi ma yana mata haka jikan- jikanta ma zai iya yi mata haka sannan wal ithnani fasa'ida sannan mutum biyu zuwa sama da biyu minal ikhwati na ƴan uwan shi mamacin maza wal akhawati da ƴan uwan mamacin mata mutlaqan ko shaƙiƙai ko li'abbai shine mutlaqan to su ma sukan hana uwa ta samu ɗaya bisa uku su mai da ita ɗaya bisa nawa shida kaga hajbun naqalin min fardin ila fardin duna min thuluth ila sudus wannan ya fito waz na'am bada misalin
na'am to yawwa mutum ne ya mutu ya ban mahaifiyarsa da kuma ‘yan uwansa maza biyu zuwa sama ko ya bar ‘yan uwansa mata to yanzu da babu wa'yannan ‘yan uwan mazan ko matan mahaifiyarsa za a ba ta ɗaya bisa uku amma samuwarsu ya sa za a ɗauke ta daga ɗaya bisa uku ta koma ɗaya bisa shida an fahimta? to daga cikin wanda ake masa hajibun min hajibu naqalin min fardin ila fardin dunahu wa zawju akwai miji yanquluhu waladu da wa waladuhu da jika yana ɗauke miji minan nisf daga rabi ila rubu'i ya mai da shi rubu'i ɗaya bisa hudu mutum ne matarsa ta mutu da ba ta da ɗako jika nawa za a bashi rabi to sai ya zama tana da ɗa to wannan ɗan ya sa za a ɗauke shi daga rabi ya koma ɗaya bisa hudu ba ta da ɗan yanzu amma tana da jika wannan jikan shi ma ƙarfinsa ya kai ya ɗauke mijin ya ɗauke shi daga rabi ya mai da shi ɗaya bisa hudu wannan shi ma yana daga cikin wanda naqalun min fardin ila fardin dunahu yake fadawa kansa miji wa zaujatu da ita kanta matar yanquluha shi dai ɗan zai ɗauke ta ko jikan zai iya ɗauke ta ita ma minar rubu'i daga samun ɗaya bisa hudu ila sumuni ya mai da ita ɗaya bisa takwas wane ne wanda zai mata haka manyan kulun zauj wannan wanda ya ɗauke miji daga rabi ya mai da shi ɗaya bisa hudu waye kenan ɗa kowa ko jika an bayyanci wannan wa banatul ibn sai kuma banatul ibn wato jikoki mata wanda ɗa namiji ya haifa jikoki mata na ɓangaren ɗa namiji ba jikokin ɓangaren ya mace ba jikokin ɗa namiji yankulul wahidata min hunna anin nisfi walithnataini fa aksara anis sulusaini alwahidatu fauka hunna wa banatul ibn jikoki mata yankulu hunnal wahidata min hunna yankulul wahidata min hunna yana ɗauke ɗaya daga cikinsu anin nisfi daga samun rabi wal isnataini ko ya ɗauke su daga samun biyu bisa uku fa aksara ko fiye da haka wato wal isnataini da kuma ainihin wato jikoki biyu fa aksara ko fiye da biyu anis sulusaini ya ɗauke su daga samun sulusaini biyu bisa uku waye wanda yake musu wannan aikin alwahidatu fauka hunna ya guda ɗaya da take saman su a san bai fito ba sosai an gane ko daga cikin waɗanda suke ɗauke jikoki mata wato jika mace guda ɗaya in mutum ya mutu ya bar jikarsa kwaya ɗaya me ake bata na'am me za a bata rabi ko idan kuma jikokin ba ɗaya ba ne sun kai biyu zuwa sama nawa za a basu biyu bisa uku ko to sai ya zamana babarsu tana nan su jikokin an gane ko su jikokin mutum ya mutu sai ya bar ba babansu ba kai babansu yana nan mutum ne ya mutu sai ya bar ɗansa an gane da kuma jikansa ko kuma mutum ne ya mutu ya bar yarsa ta cikinsa ya kuma bar jikarsa guda ɗaya an gane wannan yanzu ita jikar tana nan a rabinta wace ce ta hana ta ta samu rabi ya to ku rike wannan mutum ne ya mutu sai ya bar ɗansa da jikokinsa mata a ya bar yarsa kai amin afwan mutum ne ya mutu ya bar yarsa guda ɗaya ta cikinsa ya kuma bar jikokinsa mata wanda ɗansa namiji ya haifa ya mutu shi ma an gane ko ya mutu ya bar yarsa ya bar kuma jikokinsa mata biyu zuwa sama yanzu da babu wannan ‘yar su jikokin mai za a ba su biyu bisa uku an gane ko? to wa'yannan rukunin su ya haɗe ya ce wa banatul ibni jikoki mata yankulul wahidata min hunna anin nisfi yana ɗauke ko tana ɗauke ƙwaya ɗaya daga cikinsu daga samun rabi wal ithnataini tana ɗauke jikoki mata guda biyu fa aksara ko fiye da biyu anis sulusaini daga samun biyu bisa uku wace ce take musu wannan aikin alwahidatu fawqahunna ya guda ɗaya da take saman su yarwa kenan mamaci faya a huzna sudusa sai ta mai da su sai su ɗauki sudusi in kun tuna a can bayan mun faɗi cewa idan mutum ya mutu ya bar yassa ta cikinsa guda ɗaya da jikarsa to ita yassa za a ba ta rabi ita kuma jikar za a ba ta nawa sudusi ɗaya bisa shida takmilata sulusai an kiyaye wannan to kaga yanzu a nan da ita yar bata nan wa za a ba wannan rabin yanzu samuwarta ta ɗauke jika daga samun rabi ta mai da ita ina kun kiyaye wannan? na'am? to ai duk shi ake magana shi sa nake yawan maimaitawa don kara samu na'am? yawwa kanwar babansu koyar babansu ita ta rage su ta rage musu ƙarfi an gane ko yawa yar babansu ko kanwar babansu ita ta hana su jikokin su samu rabin aka mai da su ɗaya bisa shida da Allah an gane nan an fahimta to wal akhawatu lil abi yan uwa li abbai ma'ana yan uwa mata waɗanda suka hada uba ɗaya da mamaci yankuluhunna ila sudusi al'ukutu shaƙiƙa, ‘yar uwa shaƙiƙiya tana ɗauke su daga rabi ta mayar da su ko daga samun sulusaini ta mai da su zuwa nawa sudusi. Shi ne aka ce, wal akhawatu lil abi, ‘yan uwa li abbai, yankuluhunna ila sudusi, wa ke ɗauke su ya mai da su sudusi, al'ukutu shaƙiƙa. ‘yar uwa shakikiya mutum ya mutu ya bar ‘yar uwarsa uwa ɗaya uba ɗaya guda ɗaya da kuma ‘yan uwansa mata wanda su kuma uba ɗaya suka haɗa ita wadda suke ciki ɗaya da shi uwa ɗaya uba ɗaya za a ba ta nawa rabi su kuma wa'yancan za a ba su nawa ɗaya bisa shida wanda da babu shakikiya wa za a ba wannan rabin ‘yar uwarsa li'abiya in kuma sun wuce sun wuce ɗaya ‘yan uwan li'abai inda babu shakikiyar nawa za a ba su sulusai ne biyu bisa uku kun gane nan to wa'annan su ne rukunin mutum biyar da ake musu naƙalun min fardin ila fardin dunahu uwa a ɗauke ta daga sulusi ta koma sudusi wanda ke mata haka ɗa a jika jika kai ko yawa ɗa ko ko jika ko ‘yan uwa biyu zuwa sama da haka maza ko mata su suke yi wa uwa juyin mulki daga ɗaya bisa uku ta koma ɗaya bisa nawa shida ɗaya kenan na biyu miji yana samun rabi amma in matarsa ta mutu to amma da ta mutu sai ta bar ɗa ko jika to ɗa ko jika yana ɗauke miji daga samun rabi ya mai da shi ɗaya bisa nawa hudu ɗa ko jika yana kuma ɗauke ita matar aure daga samun ɗaya bisa hudu ya mai da ita zuwa nawa ɗaya bisa takwas an gane ko to sai kuma jikoki mata jikoki mata ya ta tsatso tana ɗauke su daga samun sulusaini ta mai da su zuwa ɗaya bisa shida an gane wannan na biyar ‘yar uwa shaƙiƙiya tana ɗauke ‘yan uwa li'abbai daga samun ko dai rabi in kwaya ɗaya ce ko samun sulusai ne in biyu ne zuwa sama ta ɗauke su ita shaƙiƙiyar ta mai da su nawa ɗaya bisa shida kun kiyaye wannan to alƙisu mutsani sai kuma kashi na biyu kashi na biyu shi kuma an naƙalu minat ta'asibi ilal fardi shi kuma a ɗauko mutum daga asibci ya koma zuwa farilla an gane yanzu kun ga wancan kashin farko daga farilla ne zuwa farilla to shi kuma wannan daga asibci ne sai ya samu promotion sai aka mai da shi ma ya shiga cikin rukunin magada ba maganar abin da ya saura a bashi ba a magana ce ta shi da shi za a yi lissafin tun a karan farko za a zuba alkaliman raba gado ya shiga ciki ya tashi daga asibci ya koma zuwa farilla to wannan shi kuma wa huwa muhtasun naqalun min at-ta'sib ila al-fardi shi kuma ya keɓanci al'abi uba wal jaddi da kaka fayanquluhumal ibnu wabnuhu ila sudusi an gane ko muqtassun bil abi wal jaddi naqalun min at-ta'sib kaga yanzu uba asibi ne kaka asibi ne inda ba su ci karo da ɗan mamaci ko jika ba to a asibci za su zauna to amma da aka zuba alƙaluma sai suka wayi gari suka tsinci kansu ɗan mamaci yana nan namiji ko jika ko jikan mamaci yana nan namiji to yanzu sai ya ɗauko su daga asibci maimakon da sun zuba ido a sallamu kowa rago su ce ku miƙo nan to yanzu ɗa yana ciki yana da fawa to tun inda yana da fawa yanzu ya ɗauko su daga asibci ya mai da su cikin magada yanzu kawai sai ce a ba su ɗaya bisa shida a sallame su in ba baban mamaci ɗaya bisa shida ko a ba kakan mamacin ɗaya bisa shida shi kenan sai a sallame shi kuma sai zuba ragowa aljihunsa ba magana asibci kaga yanzu an ɗauko uba ko kaka daga zaman zuba ido ya zama asibi duk ya sallami ragowar sauran a bashi to shi ma sai ya zama san masa za a yi domin ya ci karo da ɗa ko jika to a wannan yanayin an ɗauko shi daga asibiti an mai da shi cikin farilla da haka dama idan mutum ya mutu ya bar uba ko kaka to wayannan ana ba su ɗaya bisa shida suna cikin farilla to yanzu an ɗauko uba daga asibiti ko kaka daga asibiti an mai da shi cikin ma'abota farilla da haka ɗa ko jika sai ya ba su ɗaya bisa shida shi kenan ya sallame su النقل من التعصيب إلى الفرد شيني على التابين يوا النقل من التعصيب إلى الفرد يوا كيلا كو إذن كياتا فتنغبا أم بيمتاكو يوا القسم الثالث أنجو أنن كشن نابيوكو من التعصيب إلى الفرد wannan yana shafarwa uba da kaka a yaushe in suka haɗu da ɗa ko me ko jika alkismu thalis sai kashi na uku an naƙalu min fardin ila ta'asibin shi kuma a ɗauko mutum daga farilla a mai da shi ya zama asibi ya zama asib a komar da shi asibci wa huwa muhtasun bil banati wa banatil ibni wal akhawatil ashqa wal akhawatil abi wannan an naƙalu min fardin ila ta'asibin ya keɓanci albanati ‘ya'ya mata, wa banatil ibni da jikoki mata, wal akhawatil ashiqqa da ‘yan uwa mata shaƙiƙai, wal akhawatil abi da ‘yan uwa mata liabbai. Fa innal banat, domin su ‘ya'ya mata, yufuradu lil wahidati min hunna, ai akan ba wa ɗaya daga cikinsu gado, idan ta kaɗaita sai a bata mai an nisfu. wal isnataini idan kuma sun kai su su biyu fasa'ida ko fiye da haka za a ba su me as-sulusani biyu bisa uku wa idza kana lahunna akhun to in akwai namiji a cikin su fa mutum ne ya mutu ya bar ƴaƴansa mata biyu zuwa sama da kuma ɗansa namiji guda ɗaya yanzu kaga an samu namiji ya shigo cikin su an gane ko to anan lam yarithna bisahami yanzu ba sa cin gado bisahami da rabo irin rabo na gado wa yarithna suna cin gado ne bit ta'asibi da asibci domin ba dan suna da ƙarfi sun hada uba ba da ko kallon su zai ai mun ce yana cikin wanda ya stagari kulmala kulla an gane ko ya stagari kulmala kulla to yanzu kawai in ya zo ya ce gaba ɗaya dukiyar sai ya raba biyu sai ya ja rabi sai su yi asibci da rabi su kuma a ai an ka an kawo maka wanda an naƙalu min fardin ila ta'sib yake yake samun su akwai albanat akwai banatul ibn akwai akhawatul ashiqa akwai akhawatul ilab to waɗannan a yaushe ne suke tashi daga farillar su koma asibci sai ce idza kana lahunna akhun idan akwai dan uwa namiji tare da su lam yarithna bisahmi to ba za su ci gado ba da rabo wa yarithna bitasib za su ci gado ne da asibci wa kaza hukuma banatil ibni haka ma hukuncin yake ga ƴaƴan da jikoki kenan idza tahaqqaqna alwirasa a inda suke cancantar gado wal akhawatil ashiqa haka ƴan uwa shaƙiƙai wal akhawatu lil abi da ƴan uwa li abai in aka samu namiji a cikin su to shi ma namijin zai ci gado su kuma su asibci ma adamil ashiqa su li abbain in babu shakikai an gane ko saboda haka wannan ai bai da iskali kamar shi ma nan da ce misali an ban namiji misali da mata biyu shi me gadan
shi gadan sa ne ne nawa zai dauka to a nan kaga abinda zai dauka kashi uku za a yi ko kashi hudu kai in aka yi kashi hudu zai dauki kashi biyu su kuma kowa sai ya dau daidai Eh, ya musu lizzakar mithul haddil unsayin kenan shine ta'asif cin eh shine ta'asif kaga an naqalu min fardi ila al ta'asif to waɗannan su ne kashe-kashen an naqalu an naqalu من فرد إلى فرد دونه النقل من التعصيب إلى الفرد النقل من الفرد إلى التعصيب ga kuma duk waɗanda abin yake shafa mun karanta su faslun rabewa insha Allah fi mawani il irf abubuwan da suke hana a ci gado قال المصنف يمنع الميراث اختلاف الدين bambancin addini yana hana a ci gado falata warufa don haka babu gado baina musulmin wa kafirin tsakanin musulmi da kafiri wala bainal yahudi wan nasarani kamar yadda babu gado tsakanin ba yahudi da ba nasare saboda mai an sami ikhtilafud din addini ya raba addinin su ba ɗaya bane warriqu sai kuma bauta wato bauta fala ya rithun raƙiƙu bawa da ake bautar da shi a sashi aiki baya cin gado wala yurathu kuma shi ba a wato la ya rithu arraƙiƙu san shi gado wato shi bawa ba a baya gado wala yurathu kuma ba a gadarsa bawa ba zai mutu da dukiya ba a ce ina magadansa suke a dukiyarsa huwa wato an tawa maluka li'abika an gane ko an tawa malika li abika haka ne da haka kai da kai da wuya din wato kai da kaya din mallaka wuya ne da haka in ya mutu in mai gidansa ya mutu ba zai ci gadon mai gidan ba in kuma shi ya mutu abin da ya bari mai gidan ya tattara ya rige wa ma mata anhu abin da ya mutu ya bari fa huwa li maliki na mamallakin sa na uban gidansa ne wal qatlu kisa fala mirasa babu gado liman qatala muwarrithahu amdan ga wanda ya kashe wanda zai gada da gangan wanti fa'un nasabi bil li'an sai kuma kore nasaba ta hanyar yin li'ani bayan qati'u tawarusu gadar juna tana yankewa bainal mula'ini tsakanin wanda ya yi li'ani walwaladi da ɗan da ya yi li'anin a kansa faƙat kawai iyanan matsalar za ta tsaya wastibhamul mutaqaddimi wal mutaakhir fil maut da rashin gane waye riga mutuwa waye ya samu jinkiri wajen mutuwa tsakanin magada mutuwa suka yi kusan lokaci ɗaya ko a hatsarin mota ko a ruguzowar gini ko a gobara tsakanin ɗa da uba aka rasa waye riga uban ne ya riga ɗan mutuwa ko ɗan ne ya riga uban mutuwa to a iya tsakanin su su biyan ba wanda zai ci gadon wani uban ba zai ci gadon ɗan ba ɗan ba zai ci gadon uban ba domin ka'ida ba za ka ci gadon mutum ba sai ka riga shi sai ka riga shi mutu sai ya riga ka mutuwa to yanzu su sun mutu lokaci daya an rasa waye riga wani mutuwa da haka tsakanin su babu gado kama idza mata aqaribun misali sai mala yace kamar idan yan uwa makusanta suka mutu ta hata hadimin a karkashin rugujewar gini masalan misali to waɗannan su ne waɗanda mala ya kawo waɗanda babu abubuwan da suke hana a ci gado akwai ikhtilafud din akwai ainihin wato arrik akwai alqatlu akwai intifa'un nasab akwai ibhamil mutaqaddim wal mutaakhir ya kawo guda biyar wanda mun faɗi wata formula tun a can da muka faɗa ish laka rizqun ish laka rizqun shine zai tattara maka waɗannan ma ya karo maka wasu guda biyu ish laka rizqun kaga ainun muka ce adamul istihlal mace ce mijinta ya mutu tana da ciki yanzu kaga dan cikin shi ma yana da gado amma sai ta haife shi da rai an gane ko shi yasa wasu mata aka ce rigima har kotu mijin su su biyu ne matan sai ɗaya mijin ya mutu ɗaya mijin ya mutu ya bar ɗaya da ciki a cikin su to dan kuma da aka haife shi ba rai to bayan an haife shi ita uwarsa ta ce ya yi kuka sannan ya mutu kishiyarta ta ce bai yi kuka ba ya mutu saboda idan sai da ya yi kuka ya mutu kaga da rai aka haife shi za a raba gadon babansa da shi idan kwatin da ya fado babu rai ya fado kaga baya cikin magada da aka ita wannan ta ce ai sai da ta haife shi da ransa kuma Allah ya masa cikawa daga baya ita kuma ɗaya ta ce sam babu rai ya mutu yanzu kaga wannan matsalar kotu alkali shi zai iya warware ta to shine adamul istihlal shine ainun shinun kuma shakkun min al-maut shine wannan ibhamul mutaqaddim wal mutaakhir fil maut shine shakkun min al-maut ana kokonto game da mutuwa wayar ga wani mutuwa ko shine ish kaga ka karanka ain adamul istihlal shin shakkun min al-maut laka kuma kaga lamun din shine li'an shi ma ya kawo mana shi anan wantifa'un nasabi bil li'an mutun ne matarsa ta samu ciki ko ta haihu yace ba ɗansa bane ko cikin yace shi ba cikinsa bane kamar yadda na ji wata ƙadiyya ita ma kwanan nan ake gaya min ita wato dama can da ya aure ta bai fi ko sati biyu ba suka rabu sai bayan sun rabu da wajen wata biyu sai aka bugo mawaya aka ce fa lokacin da ya sake ta da ciki sai suka shiga kotu to a kotun ne alkali ya ce suka zo da ya ce wata nawa a lokacin da suka shiga kotu suka ce cikin watansa ko bakwai ne sai alkali ya daga kara ashe jan da ya ta yi cikin ya kai wata tara a haihu a gani kaji kaji wata wani tunani irin na alkali da haka ya wuce wata tara ya wuce goma ba a haihu ba kuma shi mijin ya yi juyin duniya a tafi da shi wajen gwaje-gwajen a je a tabbatar cikin wata nawa ne don ya auna rabuwarsu da ita ya ga aina cikin cikin nawaye sun ki tafiya da kawai sun ce an je an yi gwaji an tabbatar kuma dan cikin sa ne tudu za ga akwai wannan iskalin so saboda haka in mutum ya fahimci cewa lalle yana da wasu hujjoji kwarara da suke nuna wannan cikin tuwaris ne ne ma ake kakaba masa shi to kaga the only abu da zai faru in ba a samu warware abun ba ta hanyar ilimi da likitanci to kawai sai su je su yi liyani kenan sai su je alkali ya sa musu lokaci su zo su yi rantsuwa shi ya yi rantsuwa da Allah sau hudu cewa ba cikinsa ba ne ya kuma tsinewa kansa albarka a nabiyar in cikinsa ne ita ma ta zo ta yi rantsuwa da Allah sau hudu cewa ɗansa ne ta kuma yi nemi fushin Allah ya haɗo kanta ko ya tabbata a kanta in idan ba nasa ba ne shi ke shi ne li'ani to daga nan sai a ce ta tafi da ɗashi ya riga wannan ya yi intifa'ul walad kenan ya kore ɗan ya ce shi ba nasa ba ne ita kwatun da daga jikinta yake shi ita ta haife shi dole ta ɗauke shi nata ne to duk wanda aka yi irin wannan li'anin da shi to babu maganar kuma ya mutu a ce ai wannan dan nasa ne ba maganar da ya kore shi tun yana raye ya ce ba nasa bane da haka cikin magadansa babu wannan dan an gane ko shine lamun din kaf laka ish laka ka din shi kuma al-kufr kafirci fala yarithul muslimul kafir walal kafirul muslim rizqun rawun din shine arriqu shi ma kaga ya kawo mana shi anan arriqu fala yarithu raqiqu wala yurathu wama mata anhu fa huwa liwa limaliki sai rizqun kaga akwai zayyun akwai zayun ko shi kuma azzina dan zina shi ba wani na li'ani bane kawai dan zina ne an fahimta ko sai kuma qaf ta karshe shine alqatulu alƙatulu shine wanda ya kashe wanda zai ci gado shine kaga gaba ta ƙarshe shi ma da ya kawo mana aya ya kawo mana ita a alƙatulu fala mirasa liman qatala muwarrithahu amdan to mu shiga sharhi alhujjatu fi man ilmirath wato hujja hujjar hana gado bainal muslimi wal kafir tsakanin musulmi da kafiri qauluhu sallallahu alaihi wasallam fadin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam la yarithul muslimul kafira walal kafirul muslima musulmi baya cin gadan kafiri kafiri baya cin gadan musulmi mutum ne ya mutu yana da kuɗi amma kafiri ne amma kuma ɗansa musulmi ne to yanzu wannan ɗan baya cikin magada ko kuma ɗan kafiri ne uban musulmi ne sai ɗan ya mutu babu gado an gane ko babu gado wa amma wannan hadithin muttafaqun alai Imam al-Bukhari ya rawaito shi hadithi na 6764 Imam Muslim hadithi na 1614 wa amma man'ul mirath bayna al-yahudi wan nasara wan nasara wato wan nasrani amma game da hana gado hujjar da take cikin hana gado tsakanin ba yahudi da ba nasare fali hadithi abdullahi ibn umar sabida hadithin abdullahi dan umar radiyallahu anhuma عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من زن الله صلى الله عليه وسلم ce la ya tawarasu ahlul ahlul millatayn wanda suke ma'abota addinai guda biyu daban-daban ba sa cin gadon juna shi uban ba yahude ne shi kuma dan kirista ne to duk wanda ya mutu a cikin su ba mai cin gadon wani dan addinin su ba ɗaya bane wannan shi ma hadithi ne Hassan Imam Muhammad ya fitar da shi a cikin Musnad Mujalladi na biyu shafi na 178 da kuma shafi na 195 Imam Abu Dawud ya rawaito wannan hadithin hadithi na 2911 Imam An-Nasa'i a cikin Al-Kubra Mujalladi na 4 shafi na 82 Ibn Majah hadithi na 2731 Ibn Al-Jarud a cikin Al-Muntaqa hadithi na 967 wa yumna'u tawrithul abd ana hana gadan bawa li'annahu saboda shi bawa wa ma yamliku da abin da ya mallaka li maulahu na mai gidansa ne fala yu'da aqriba'uhu dan hakan bawa ba zai mutu ba a nemo ƴan uwan shi bawan a ce suna ina su zo su ci gado ba a bawa makusantansa min malihi shay'un wani abu daga dukiyarsa saboda dukiyarsa ta mai gidansa ce wa huwa kadhalika la yarithu min zawihi haka shi ma wato shi wato haka ba zai ci gado ba min zawihi ta bangaren mai gidan nasa uban gidan nasa shi ma ba zai gaje shi ba fa innahu law waritha minhum shay'an sara zalika minhum ko kuma min zawihi haka shi ma ba zai gaji nasa yan uwan ba shi bawa a ce bawa yana nan sai wasu yan uwansa wani dan uwansa ya mutu shi bawan to ba za a sanya bawan cikin magadan wannan dan uwan ba me yasa fa innahu law waritha domin da zai je ya karbo gadan minhum shay'an ya karbo wani abu daga gadan yan uwansa sara zalika mulkan li sayyidihi to wannan abun da ya karbo din kuma mallakar ubangidansa ne wa huwa ajnabiyyun anhum kuma kaga shi ubangidansa ba dan uwansu bane su shi shi yana da alaka da bawan amma ba shi da alaka da yan uwan bawan da haka in bawan ya je karbo gadan yan uwansa to in ya zo shi kuma mai gidansa ya karbe to ai shi mai gidan ba shi da yancin ya ci gadan yan uwan bawan dan ba shi da alaka da su an gane wannan an ibn umar radiyallahu anhuma anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala annabi sallallahu alaihi wasallam ce man ba'a abdan lahu malun wanda ya siyar da bawa kuma lokacin da ya sayar da bawan bawan yana da kuɗi famaluhu lil ba'i to dukiyar bawan na wanda ya sayar da shi ne illa an yashtari dal mubta'u sai dai idan mai siye ya sa sharadi ya ce fa na sai bawan nan hadda abin da ya mallaka an gane ko yawa amma an kuka yi cinikin bawa ka siyar sai bayan ka tafi da bawan sai ya tuno ai takaddun gidan bawan bawan bai gaya masa suna ina ba sannan details na account din bawan duk bai ma bayani ba sai ya zo ya ce malam eh da Allah sallamu bawan nan naka zai bani details na account ɗinsa sannan takardun gidansa din na ina ka ce a to wani wani bawa bawa a yana a'a bawa ka siya banda abin da ya mallaka da haka wannan abin da ya mallaka na wanda ya sai da shi ne wannan hadithin Imam al-Bukhari ya rawaito shi hadithi na 2200 da hudu Imam Muslim wato Imam Muslim hadithi na 1543 wala yarithul qatilu min maqtuli haka wanda ya kisa baya cin gadan wato abin kashewarsa wanda ya kashe din kazalika li hadith abdullah bin amr saboda hadithin abdullah dan amr an annabi sallallahu alaihi wasallam kan annabi yace laysa lil qatil min malil maqtul shay babu wani abu da za a bawa wanda ya kisa daga dukiyar wanda ya kashe an gane ko domin man ta'ajjala shay'an qabala awanihi uqiba bimadha bihirmanihi ka'ida ce mun karanta ta a cikin qawaidul fiqhiyya ko man ta'ajjala shay'an duk wanda ya gaggawa ya kiye hakuri a bashi abun a hankali ya gaggawar wato ta'ajjala shay'an ya gaggauta neman ko samun wani abu qabala awanihi kafin lokacin abun oqiba bihirmanihi sai ai masa hukubar haramta masa yanzu yayi gaggawar so yake sai ya ci gado sai ya samu kuɗi sai ya kashe babansa to ba za a bashi gadon baban ba an gane ko wannan hadithin sahihul li ghairihi imam an-nasai a cikin al-kubra ya fitar da shi mujalladi na shida shafi na 120 addara qutni mujalladi na 4 shafi na 97 sannan shak nasiruddin al-albani a cikin al-irwa ya inganta shi hadithi na 1671 wal mula'in la yarithu al-waladul mula'in an haka wanda yayi li'ani ba zai ci gadan dan da yayi li'anin da shi ba li'annahu nafanti sabahu ilaihi domin ya kore jingina shi da nasabta shi zuwa gare shi wa fi hadithil mutala'inain ya zo cikin hadithin waɗanda suka yi li'anin nan mutum biyu allazi yarwihi sahal bin sa'ad wanda hadithi ne wanda sahal bin sa'ad ya ruwaito shi radiyallahu anhu kale yace wa kanat hamilan lokacin da suka yi li'ani din ita matar tana da ciki wa kana bunuha sai ya zamanto da ta haihu ɗan nata yunsabu ila ummihi ana danganta shi zuwa ga mahaifiyarsa fajarrati sunnatu sai sunna ta gudana annahu yarithuha cewa shi ɗan zai gaji babar tasa wa tarithu minhu ita ma za ta gaje shi ma faradallahu laha abinda Allah ya farlanta a bata na gadan ɗanta an gane ko wannan ka koma cikin nailul autar mujalladi na shida shafi na 92 za ka ga ƙarin bayani wa idza lam yu'rafi sabiqa fil mauti idan ba a gane wa ya riga ba wajen mutuwa fala mirasa to babu gado tsakanin wanda ya mutu da kuma wanda wato tsakanin wanda za su ci gadon juna babu gado in ba a samu wanda ya riga ko ba a san wanda ya riga wani mutuwa ba li'annal irsa saboda shi gado la yasbutu baya tabbata illa ba'da tahaqquqi hayatil warithi sai bayan an tabbatar da rayuwar wanda zai ci gadon ba'da mautil muwarrithi bayan mutuwar wanda shi za a ci gadan walau lahazatan koda sakan ɗaya ne an samu cewa wannan ya mutu da sakan ɗaya kuma sai wannan shi ma ya mutu to shikenan ai an samu ɗaya ya riga ɗaya mutuwa ne ina fata an gane to sai mu tsaya mun zo ƙarshen babin gado za mu shiga babi na ƙarshe a cikin iziya insha Allah sati mai zuwa abinda muka karanta ya zama daidai Allah ta'ala ya ba mu lada kuskuren da muka yi kotun tuban harshe Allah madaukakin sarki ya gafarta mana subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik